الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي هكا يا أموا الله سبحانه وتعالى يناتي منا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله سبحانه وتعالى shine wanda ya samu ku ƙasa da zamanto ita ce matabbatarku ita ce gurbin zamanku ita ce wurin rayuwarku Allah subhanahu wata'ala ya sa mana ƙasa ya zamanto a nan ne za mu rayuwa kuma a cikinta za a maida mu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah subhanahu wata'ala ya sa rayuwarmu da mutuwanmu da kai komo ɗinmu muna yin shi ne a bisa doron ƙasa shi ya sa ce fiha ta hayawun wa fiha ta mutun wa min ha tukhrajun ya ƴan uwa musulmi rayuwa baki ɗaya ba ta da daɗi in ba kwanciyar hankali babu zaman lafiya babu yanda za a yi rayuwa ta yi daɗi babu yanda za a yi ɗan adam ya ji cewa yana rayuwa cikin walwala da jin daɗi matsawar babu zaman lafiya babu yanda za a yi ɗan adam ya ji cewa shi ɗan adam ne mai ‘yanci na kowane ɓangare matsawar babu zaman lafiya zaman lafiya wani abu ne wanda kowa ke buɗa musulmi da wanda ba musulmi ba zaman lafiya abu ne ba wanda zai iya wadatuwa game da zaman lafiya ya ce shi ya wadata yana neman tashin hankali da bala'i babu shi zaman lafiya abu ne wanda ta hanyar shi ne dan adam ke samun damar kai komo a bisa doron ƙasa ya je wanga gari zuwa wanga gari don kasuwanci da wata hulɗa da wata hada-hada duk in babu zaman lahiya ya yan uwa wannan abin ba zai yi a bisa doron ƙasa ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin matabbata ko a bisa doron ƙasa take kuma a bisa doron ƙasa ne za ku rayuwa zuwa wani dan lokaci idan lokaci yayi kuma Allah subhanahu wata'ala zai karɓi rayuwarku kuma ku koma rayuwa a cikin bin ƙasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi wanda ya waye sahiya cikin ku yana mai aminci a gidan shi a wurin kwanciya tai ba jin tsoron makiya su kawo mai hari zai kwanta yayin ainafin mafalki ya kwanta da nasari ba jin tsoron wani ya zo ya kawo mai farmaki mu'afin fi jasadihi ganga jikin shi Allah subhanahu wata'ala ya kare da cututtuka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace indahu ko kuma indahu qutu yawmihi kuma yana da abincin da zai ci a wannan yinin annabi yace faka annama hizat lahu dunya bi hazafiriha kai ka ce Allah ya dauko duniya ya mika mashi abu na farko annabi yace mutumin da zai waye gari a cikin gidan shi yana cikin kwanciyar hankali ba jin tsoro a zo a mai ta'addanci a raba ya da rayuwarsa ko a ci mai mutuncin shi zaman lafiya ya yan uwa abu ne wanda mummuni yake kai komo don neman zaman lafiya inda za ya samun kwanciyar hankali ya bauta ma Allah shi ya sama Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku za su karɓar rayuwarsu suna masu cutar kansu ba su gabatar da ayyuka na alkhairi ba qalu fima kuntum mala'iku sai ce wani hali kuke ciki mala'ikun mutuwa qalu sai su ce kunna mustada'afina fil ard wallahi muna da rauni a bisa doran kasa ba mu da kwanciyar hankali ba mu samun damar ibada sai mala'iku su ce masa alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasar Allah ba tana da yalwa ba ba tana da fadi ba innan babu kwanciyar hankali ku yi ibada ku je ku samu wurin da ke da kwanciyar hankali ku yi ibada kaga wannan sai Allah subhanahu wataala ya nuna mana ibada ma ba ta yiwa sai akwai kwanciyar hankali Allah subhanahu wata'ala ya sa tabbatuwa da aminci suffa ce ta ainafin kyakkyawan rabo da kyakkyawan sakamako da Allah ya ma 'yan aljanna Allah ya ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila mutanen aljanna a wannan rana sun hi kowa mafi alkhairin mazamna domin suna cikin gidan aljanna haka yace khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama ya ƴan uwa musulmi addinin musulunci bai yarda ba a yi ɓanna a bisa doron ƙasa bayan ƙasa ɗin tana cikin kwanciyar hankali bai yarda ba a ci gaba da zubar da jina ne bayan mutane na cikin walwala da jin daɗi addinin musulunci bai yarda da wannan tsari ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam sai ce wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha in yana taya bisa doran kasa za ya taya domin yayi banna a bisa doran kasa me ya banna sai ce wa yuhlikal harsa wan nas alalata dukiya alalata shirkoki alalata tattara arziki alalata zira'a alalata dangantaka Allah subhanahu wata'ala ce wallahu la yuhibbul fasad yana daga cikin banna ya ƴan uwa zubar da jini banna ce mai girma shi yasa mala'iku suka ce ma Allah ataj'al fiha man yufsid fiha wa yasfiku dima Allah zaka halicci dan adam ka kawo abu sa doron kasa wanda zai ci gaba da banna yana zubar da jina ne haka Allah subhanahu wata'ala ya siffanta fir'auna da yace yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum sai ce innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna ta tabara mabannaci ne me yasa ya zama mabannaci domin yana zubar da jini a bisa doran kasa Allah subhanahu wataala ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun mabannata idan aka ce su barbanna a bisa doran kasa sai su ce su suna yi ne da gyara suna yi ne da sunan taimaka ma addinin musulunci ya ƴan uwa musulmi farko farko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta a madina lokacin da ya je madina abinda ya ce masahabbai ayyuhan nas afshus salam ku yada aminci a tsakankaninku farko farkon abinda annabi ya faɗa masa a yada zaman lafiya a yada aminci wanda amincin shine musulunci musulunci shine aminci ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ko a wata qira'a ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa wanda asilmu din shine asalm kuma asalmu din shine asilm zaman lafiyar ita ce musulunci musuluncin shine zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ciyar da abinci ku sadar da zumunta ku tashi cikin dare lokacin da mutane ke bacci ku yi ta sallah za ku shiga aljannar Allah subhanahu wataala da aminci ya ƴan uwa musulmi mutumin da ke kyakkyaftawa ya diba ya gani duniya gaba da bayan shi dama da hagum din shi ya duba ga inda ba su cikin kwanciyar hankali inda suke cikin tashin hankali da rashin zaman lafiya idan ka diba za ka ga wannan al'umma tana rayuwa cikin kunci tana rayuwa cikin fargaba tana rayuwa cikin ɗarɗarɗar da halin koda ta kwana wannan al'umma za ka samu cewa mutane ba su da aminci game da dukiyarsu ba su da aminci game da jinannakinsu ba su da aminci game da dukiyoyinsu da mutuncinsu mutane sun riga sun gano su yanzu sun mamanta me kwanciya hankali me zaman lafiya domin ya riga ya gushe masu duk waɗanda Allah subhanahu wata'ala yasa suka yi irin wannan rayuwa zaka ga cewa sun baro gidajensu sun baro matsugunninsu sun koma ba inda suka saba rayuwa ba suna ɗanɗana yunwa da tsoro shi yasa Allah ya gora ma mutanen Makka yace faliya abudu rabb hazal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf Allah shine wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim wai ba su ganin yadda muka sa garin Makka ya zamo gari ne mai aminci gari ne amintacce hatta a balaguransu in aka ce waɗanga mutanen maka ne ba za a kai masa farmaki ba Allah ya ce su duba dama da hagun su gani wa yutakhattafu nasu min haulihim ana kai mai mutane gefe gefen sahari amma su ba a kai masa hari wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya masu wanda Allah subhanahu wata'ala yake neman su gode mashi ya ƴan uwa musulmi duk mai hankali baya shakka baya tantama kan cewa kwanciyar hankali da zaman lafiya shine ci gaban al'umma shine ci gaban ƙasa shine ke sa ƙasa ta ci gaba da yaduwa rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya da ɗarɗarɗar shi ke sa ƙasa ta koma baya shi ke sa ƙasa ta talauce shi ke sa ƙasa ta shiga cikin wani hali wanda ba wanda ya sai tsamar da ita sai ubangiji subhanahu wata'ala don haka ya ƴan uwa a daidai lokacin da muke ciki na lokacin da muke cikin ɗarɗarɗar mu ji tsoron Allah game da ƴan uwanmu musulmi mu daina yada jita-jita mu daina yada abin da zai tada mu al'umma fargaba abin da zai sa al'umma ta shiga cikin tsoro abin da al'umma za ta kalla ko ta ji ya sa ta cikin ɗarɗar wannan abin bai kamata ba al'umman musulmai muna yada shi don al'umman musulmi ta samu fargaba ainihin al'umman musulmai kar ta shiga cikin fargaba al'umman musulmai ta zamanto tuna cikin natsuwa tare da wanga yanayi da muke ciki ‘ya'yan uwa na kafofin sadarwa na zamani waɗanda yake galibi ba ma amfani da su ta hanya halal ba ma amfani da hansu ta hanya yada alkhairi sai yada sharri da fargaba da tsoro wannan ba ɗabi'a bace ta musulman kwarai ya ‘yan uwa musulmi mu sani cewa duk al'ummar da take zaman lafiya yana mata barazana ba ta da zaman lafiya to wannan al'umma tana cikin wani hali ba abin da zai fidda ta sai ta koma ga Allah subhanahu wata'ala ya ‘yan uwa musulmi zaman lafiya yana samuwa a ƙasa yana samuwa cikin al'umma ta hanyar imani da Allah da riko da alƙur'ani da riko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kadai zai kawo zaman lafiya a bisa doron kasa Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin basu cakuɗa imanin su da zalunci ba kore zalunci babba shine zalunci tsakaninka da Allah ka zalunci Allah ka shiga haƙƙin Allah shine ainafin shirka domin ya ce inna shirka la zulmun azim ko kuma ainafin zalunci na kafirci domin ya ce wal kafiru na humus zalimun ko kuma zalunci na kai ɗan adam ka cuci kanka ta hanyar ka ƙiyin abin da Allah ya ce ka yi ka ƙi barin abin da Allah ya ce ka bari wannan ma zalunci ne wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu ko kuma zalunci na ɗan adam ya cuci ɗan uwan ya ɗan adam shi ma wannan zalunci ne to idan muna son kwanciyar hankali ta tabbata a ƙasa a nisanci zalunci baki ɗaya ƙaramin zalunci da babban zalunci da zalunci tsakanina da ɗan uwana musulmi kai tsakaninka da wanda ba musulmi ba tsakaninka da dabbar gidanka dole idan mun yi wannan Allah ya ce in mun yi haka ne ulaika lahumul amn ta nan ne za ku samu kwanciyar hankali ta nan ne za ku samu tabbatuwa ku samu kwanciyar hankali a bisa doron ƙasa ku samu kwanciyar hankali a wajen mutuwa ku samu kwanciyar hankali a cikin kabari ku samu kwanciyar hankali a gobe kiyama wa ulaika humul muhtadun kuma wa ulaika lahumul amru wa hum muhtadun kuma Allah ya ce waɗannan su ne ainihin shiryayyu sannan ya ƴan uwa zaman lafiya a ƙasa yana tabbata ne ta hanyar yada ilimi na addinin musulunci ta hanyar yada ilimi ingantaccen ilimi madarar ilimi wanda ba a sirka shi da son zuciya ba idan aka yada shi ta nan ne mai gurbatacciyar aƙida zai bar aƙida ta ya gano abin da yake kai ba na kwarai bane amma muddin ba a yada ilimi na kwarai cikin al'umma wannan abin zai sa al'umma ta yi rayuwa cikin rudani wannan zai sa al'umma ta yi rayuwa cikin imagination al'umma ta yi rayuwa wadda take rayuwa irin dan neman da karhi dan kana da karhi al'umma ta yi rayuwa ta tunani yadda kowa ba kowa bane kowa banza ne ne na kwarai amma in ana yada ilimi na kwarai wannan zai sa al'umma ta samu kanta cikin kwanciyar hankali ya ƴan uwa musulmi haka kuma kwanciyar hankali tana tabbata a bisa doron ƙasa tana tabbata a ƙasa ta hanyar godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma al'umma ta ɗaura tuna falalar da Allah subhanahu wata'ala ya mata la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid mutuna a shekarun baya a shekarun baya da aka yi a da ba mu san tashi hankali a ƙasarmu ba ba mu san rigima a ƙasarmu ba amma yanzu mun samu kanmu cikin wani juyin hali me ya jefa mu a wannan laifuffukan mu ne mu tuba ga Allah subhanahu wataala kowa da kowa da mu da shugabannin mu mu koma ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala sai ya maido mana zaman lafiyar mu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza ba sai in mu muka canza alƙawalin Allah da ya mana na mu rayuwa cikin kwanciyar hankali mu yi rayuwa cikin jin daɗi da walwala wannan alƙawalin yana nan kuma Allah ba zai canza ba domin Allah baya canza alƙawali in kaga hakan ta canza mu din ne muka canza mu canza mu koma mutan kwarai mu koma mutan mutan kirki mu ga cewa in Allah subhanahu wataala bai agaza mana ba ya ƴan uwa musulmi zaman lahiya na tabbata a bisa doron ƙasa ta hanyar umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna Allah ya ce alladina in makkannahum fil ard waɗanda muka tabbatar da su a bisa doron ƙasa muka ba su zaman lafiya muka ba su iko muka ba su walwala a kamus salata suka tsayar da sallah wa atawu zakata suka bayar da zakka sai ya ce wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar akai umarni da kyakkyawa akai hani daga mummuna to ta nan ne Allah subhanahu wataala yake kawo ainihin zaman lafiya ya ƴan uwa musulmi na daga cikin babban abin da ke kawo zaman lafiya ya sa ƙasa ta zamna lafiya ya zamanto shugaba ko shugabanni su san nauyin amanar da Allah subhanahu wataala ya dora masa na al'umma su san wace irin girman amana ce Allah subhanahu wata'ala ya ba su wanda gobe za su zama ababen tambaya a gaba Allah ranar tashi alkiyama ranar da babu wani dan protocol da ya isa ya kare ku ranar da babu wani da ya isa ya kare ku daga kai sai aikinka sai nauyin amanar da Allah ya dora maka ta al'umma ka rike ko baka rike ba dole ne ya zamanto idan ya zamanto shugaba tun daga shugaba har na sama har shugaba na kowa da kowa ya zamanto ya tabbatar da adalci a tsakankanin talakawan shi ya zamanto ya yaƙi ɓanna duk abin da yake ɓanna ne a yaƙe shi miyagun ɗabi'u zinace-zinace yaɗa alfasha bayyanar riba almundahana zamba cikin aminci dukkan waɗannan abubuwa a yaƙe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk garin da ya zamanto yace izan tashara riba wa zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah duk al'ummar da zina ta bayyana a cikinta duk al'ummar da riba cin kuɗi da ruwa da mu'amala na kasuwanci na haramun ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ita ta jawo azaba Allah da ukuba Allah ta ce Allah ya mata yadda ya ga dama dole ne ya zamanto idan muna son mu zauna lafiya dole sai ya zamanto mu gyara wanda yake mabannaci ya zamanto an yaƙe shi wanda yake shugaba na kowa ya yaƙi mabannaci da mabannata ta kowane bangare a kama hannun wawaye daga cikinmu masu aikata miyagun laifuffuka a kama su a tsoratar da su a yanke musu hukunci wanda yake yaƙi a doka ta yi aiki a kan shi ta hanyar nan ne Allah subhanahu wataala zai samu zamna lafiya in muka yi wannan ne sannan in muka yi addu'a Allah zai karba amma da Allah ya ce mu roƙe ya ai ba haka kawai ya saki abin sakaka ba a'a da ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i iza da an sai da ya aza sharadi yace amma hu fal yastajibu li wal yu'minu bi cewa kamun ku zo masallacin juma'a ku yi sal addu'an yahi maku kamun ku tashi cikin masallatai ku yi addu'an in in in in sabka maku da kwanciyar hankali cewa na farko fal yastajibu li ni ku karba kirana da na maku da nace a bar alfasha a karba kirana da nace a yi aikin kwarai a karba kirana da nace a yaƙi mabannata a karba kirana da nace masu da'awa ta gaskiya a karfafe su a karba kirana falyasta jibuli wal yu'minu bi ku yi imani da ni sannan ni Allah zan karba muku kaga sharadi ne amma mu mun karya sharadin namu ya zai Allah ya cika nashi nashin ba zai tabbata ba sai mun cika namu an samu al'imani bayan an samu al'imani kuma a samu cewa ainihin mun koma ma Allah subhanahu wataala mun karbi kira Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum idan ba mu yi haka ba babu yanda za Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ya agaza mana ya uwa musulmi dare yayi du kuma sahiya ta yi sahiya kuma an yi walƙiya kowa ya ga kowa mutane na cikin fargaba amma ya ƴan uwa a daidai lokacin da muke kwananmu a daidai lokacin da dare ya yi waje annan laila libasa a daidai lokacin da Allah ya ce waje annan noma kun su bata duk kowa ya koma gidan shi ya faki mai ƴaƴa da iyalin shi ya koma ya faki magidanci ya koma a gidan shi kowa ya je ya zamna ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya kwanta mai kyau ya kalli mai kyau ya yi kwana yadda ya ga dama a daidai lokacin jami'an tsaronmu suka ba da rayuwarsu don mu a daidai lokacin da kana cikin 'ya'yanka wanga ya zo ya ce baba so mana cakulet baba so mana kayan kallo-kallo so mana kayan wasa a daidai lokacin shi wancan yana daji 'ya'yan na ba su ga wanda za su yi baba so mana kaza ba a daidai lokacin da muke zamnawa mu na tsohon iyalinmu a daidai lokacin shi yana can cikin daji bai san halin da yake ciki ba zai dawo ko ba zai dawo ba ba don komi ba ya'yan uwa don ya sa kai ka kwanta kai da iyalinka ka ji daɗi don ya sa dukiyarka ta tsira don ya sa ba don komi ba ƙasarka ta zama cikin aminci ya zama to kana cikin walwala kana cikin jin daɗi a daidai lokacin da kowa ke kwana a daidai lokacin da kowa fake dan sanyi shi a lokacin yake dajin Allah cikin sahara cikin zaki a daidai lokacin da kowa ya ɓoye dan ruwan damuna shi a daidai lokacin ruwan damuna ke duka shi a daidai lokacin da kowa ya fake dan iska da guguwa da kaza shi a daidai lokacin yake ciki a daidai lokacin da kowa ke bukata ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya yi kwana ya ji daɗi a daidai lokacin shi baya da wannan lokacin a daidai lokacin da za ka yi wanka ka ji daɗi ka fesa turare shi baya da wannan lokacin baya da wannan damar ba don komi ba don ni don kai don iyalinmu don mutuncinmu ya uwa irin waɗannan mutane suna da daraja a idanunmu suna da kima a idanunmu mutane ne waɗanda suka ba da rayuwarsu don mu suka ba da jin daɗinsu don mu suka ba da duk abin da suka mallaka don mu ya ‘yan uwa irin waɗanga mutanen a yau su ne ake hallakawa irin waɗannan mutanen su ne rayuwarsu ke tafiya wanda ke baka kariya ɗin shi ne ke tahiya ya ‘yan uwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin taimaka mana da kare mu Allah subhanahu wa ta'ala bayan taimakon Ubangiji da kariyar Allah sannan kuma ta hanyar waɗannan mutanen waɗanda ke tare mana duk wata guguwa da za ta taso su su shanye ta. ya wa irin waɗannan mutane su ne wanda a yau kullum idan ka kwanta ka tashi sai ka ji labari marar daɗi game da su kullum idan ka kwanta ka tashi sai ka ji cewa labarin jiya ya yi na yau daɗi sai ka ji cewa labarin jiya game da su da labarin yau sai ka kasa gano ina ne bakin zaren yake don haka ya uwa waɗannan mutane suna da haƙƙi a kanmu suke gabanmu suke kare mu in ba don su ba hada har kasuwancin ba za ta yi ba babban mota ba za ta hawa kanka ba sabon gidan da ka gina ba zai shigo ba ciwa-ciwa da lissahi da kai komo tsakanin banki da gida da ofis ba zai yi tsakanin babu kwanciyar hankali ba waɗannan bayan Allah ya ‘yan uwa a yau su ne suke buƙatar addu'a zuwa gare mu suke buƙatar taimako a wajenmu su sun yi nasu sun tashi cikin dare sun hana idansu bacci don su kare mu ya ‘yan uwa mu ma mu hana idan mu bacci don addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare su ya kare mu mu ma mu hana idanunmu bacci su sun hana idanunsu bacci wajen su tare mana guguwa mu kuma mu hana idanunmu bacci wajen mu haɗa alaƙar mu da alaƙar su tsakanin mu da mahaliccin mu Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan ya ‘yan uwa yana buƙatar cewa ya zamanto hankalinmu ya tashi duk lokacin da irin waɗannan abubuwa ke faruwa ya zamanto ainihin muna lura da abin da ke faruwa ya zamanto muna damuwa da abubuwan da ke faruwa ma'ashi zancen siyasa ya ɗan uwa in babu zaman lahiya a ƙasar siyasa ka ba za ta yi ba ta suwa ba za ta yi ba duk wannan aje shi zaman lafiya shine abin da muka yi ittifaki akan ya muka yi ijma'i akan shi kai kana son shi ni ina son shi a matsayina na mai da'awa ina buƙatar zaman lafiya a matsayinka na ɗan kasuwa kana buƙatar zaman lafiya a matsayinka na ɗan siyasa kana buƙatar zaman lafiya kowa da kowa na buƙatar zaman lafiya a ƙasar nan kenan abu ne wanda muka yi ijma'i a kan ya to mu yi ƙoƙari mu ga me zai mai mana da zaman lafiya a ƙasar mu mu yi ƙoƙari mu ga me abin da zai kawo zaman lafiya amma ya ƴan uwa mu sani cewa waɗannan sojoji namu da waɗannan jami'an tsaro namu tabbas suna ƙoƙari waɗanda suke da rai muna addu'a subhanahu wata'ala Allah ya kare su Allah subhanahu wata'ala ya inganta su Allah subhanahu wata'ala ya karfafe su Allah subhanahu wata'ala ya ba su karhin gwiwa Allah subhanahu wata'ala kai ya sa su razana Allah subhanahu wata'ala kai ya sa su tsorata Allah subhanahu wata'ala ya dora su akan abokin adawarsa abokin adawan mu mai sanya tada mana zamna tsaye waɗanda kuma suka riga kowa suka riga mu gidan gaskiya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu daga ciki akwai sojojin mu waɗanda aka riga aka yi jana'izar sa a safiyar nan a babban birni a Niamey waɗanda a wancan sati ma mun samu irin wannan hatsari dariya muna yi ta'addu'a da waɗanda suka rasa rayuwarsu a can baya da waɗanda na kusa-kusa muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya alkinta bayan su Allah subhanahu wata'ala ya kula masu da zuri'arsu Allah subhanahu wata'ala ya tallafa masu Allah subhanahu wata'ala ya yahi masu kurakuran da suka yi a baya a rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya yahi masu kurakuran da suka yi a baya ayyuka alkhairi da suka yi Allah subhanahu wata'ala ya ba su lada Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu Allah subhanahu wata'ala ya haskaka kabarinsu Allah subhanahu wata'ala ya yalwata kabarinsu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kula masu da iyalinsu Allah subhanahu wataala ya kula masa da yara ƙananan marayu waɗanda suka riga suka bari ‘ya'yan uwa wannan wani babban ƙalubale ne gare mu ya ba da rayuwa ta idan mu yanzu ga yanan ga iyalin yanan ga yanan wani ya mutu ya bar mata biyu uku wani da yara ƙanana wani shine namijin gidan shine mai shinkafar gidan da iyayen yadda dangin ya duk baki daya rayuwarsu bayan ta ta'allaka ga Allah ta ta'allaka gare shi shi ke kula da su yau wannan namijin shine aka buge aka ainafin dauka ya rasa rayuwa ta ga yara yan kanana kamar yanda wani mawaki ke cewa ma za ta kuli li afrahin bi zimarhin zuhbil hawasili la ma'un wala shajarun alqaita kasibahum fi ka'ribi irin muslima sun bar yara ƙanana ga mata ga dattijai ga kaza ga kaza yau waɗannan wa zai kula da su ya ƴan uwa haƙƙi ne da ke da kwai a kanmu haƙƙi ne da ke da kwai a kanmu wani ɗan iyalin naya ya rasu ɗin matar ta wace hanya za ta bi ta kwato haƙƙin mijinta wanda ya rataya a kanta da ita da 'ya'yanta wata ba ta san hanyar da za ta bi ba wani mataki muka ɗauka wani tsari ke ɗauka alal aƙallu wannan taimaka mata taimaka ma addini ne ita a matsayinta na wadda ta rasa miji taimaka mata jihadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah taimaka ma mace wadda da tana da miji yanzu ta zan ba ta da miji annabi sallallahu alaihi wasallam yace taimaka mata kamar jihadi wajen daukaka addinin musulunci to balanta da mijinta ya bada rayuwarta dan mu babansu ya bada rayuwar shi dan mu ɗayan ainihin ɗan shi ya ba da rayuwa ta idan mu tsoho ne dattijo tsohuwa ce dattijo yanzu wa zuwa take da bayan Allah subhanahu wataala sai ƴan uwanta musulmai mu kuma mun kyale ta tashi kowa ya iya da kanshi ya ƴan uwa dole ne ya zamanto ainihin mu ji tsoron Allah subhanahu wataala sannan kuma hukumomin mu da jami'an tsaron mu muna tunatar da su tsoron Allah subhanahu wata'ala game da waɗannan jami'an tsaro namu a kula da su lalle lalle a kula da su duk abin da suke bukata a tallafa masu a agaza masu kuma muna kira gare su cewa 'ya'ya da suka bari da mata da suka bari da yara ƙanana da suka bari da tsohi da tsohi waɗanda suke ainihin sun tsufa mun san cewa ainihin ana yi amma muna buƙatar cewa a ƙara a ƙara a ƙara domin mu samu mu tsira Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin المسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم انصر جيوشنا ورجال أمننا اللهم انصر جيوشنا جيوشنا ورجال أمننا اللهم انصر جيوشنا ورجال أمننا اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا ومعينا وظهيرا اللهم أيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين اللهم أيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اربط على قلوبهم اللهم سدد رميتهم اللهم كن معهم برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل دائرة السوء على عدوهم وعدونا يا رب العالمين اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم واجعل بأسهم بينهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم اجعل بأسهم بينهم بينهم وجندهم وعتادهم عليهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم اجعل العب... اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين اللهم اغفر لمن مات من جيوشنا يا رب العالمين اللهم اغفر لمن مات من جيوشنا يا رب العالمين اللهم ارفع درجتهم في المهديين اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم يا يا رب العالمين وافصح لهم في قبورهم يا رب العالمين ونور لهم فيها يا رب العالمين اللهم أجزهم أنا خير الجزاء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إليك نشكو قلة حيلتنا اللهم إليك نشكو قلة حيلتنا وضعف قوتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا ذرياتنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم